ikon ya fada mai matara sarki zazzab in ba manta ba a jiya muna cikin suratul kudirin na muka kwana aya na bakwai za mu tashi aya na takwas inda shek malam salami ma kadin zaria ke gabatar tafsirin ana rama malam muhammadu kabir mulkan jami'i a karamakan namu bismillah salatu bihi ibrahim
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما أغلق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرعيه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ونزل في أبي جهل وغيره wannan aya ta sauka kan Abu Jahl da waɗansu mushrikan Makka kamar su Asim bin Wa'il da Aswad bin Abdul Muttalib da Uqba bin Abi Mu'ayyid da dan da sauransu wanda Allah yake gaya ma annabi laisa alayka hudahu Allah na ce afa man zingina da husu amalihi yanzu shin wanda aka kawata masa mummunan aikinsa bitamuhi da wallafe a rufe masa ya ga abu mummuna kamar mai kyau wa ra'ahu ya gan shi hasanan da kyau min mubtala khabaru kaman zai zamo kaman hadahu Allah kaman yanda Allah ya wanda Allah ya shirye da shi la ba zai zamo daidai ba in Allah yana son ka da shirya sai kawata maka aikin shirya ba za ka ga komai ba sai ibada kamar yadda abidi mai tsoron Allah an kawata mashi bin Allah da sabon Allah da bin Allah shi kuma mai sabon wanda ke ba haka ba sai a kawata mai sabon Allah Allah ce to wanda ya ga mummuna aikin shi ne kyakkyawa ba zai zamo kamar wanda Allah ya shirye shi ba فإن الله يذل من يشاء الله شيك بد وان يسو ويهدي من يشاء ويشري يد وان يسو فلا تذهب نفسك عليهم كد رايوان كي تبي أكنسو على المزين مزا وان أكا قواتا لهم بريسو خسارات إذا مكايا صارت باكتمامك أن لا يؤمنوا كي تبكين شكي دنبسوا إيماني ما الله بكواتا إيماني أزوجا زبا don haka ba za su gani ba shi sa kullum akan so mutum ce Allahumma arina haqa haqqan wa arina al-batina al-batina kaga ce Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ya azurta mu da bi yanzu Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya azurta mu da nisan kansa yanda kake ganin kafiri bai da hankali don yana ce Allah yana da da yana da abokin tana ya shi ma haka yake ganin ka kai ma baka da hankali yanda kake ganin kai kana kan shirya da gaskiya haka nan shi ma yake gani yana kan shirya da gaskiya wani lokaci ma ya fi ga natsuwa in ka ga wanda yake mushrike ne ya zo addu'a zai rutsaye ne yana yin iyakan gaskiyar shi kenan kuma abin da imanin shi kenan to Allah ya ce to annabi karka damu kai ta bakin ciki ga waɗannan da basu shirya ba Allah ya riga ya rubuta rashin shirya a kansu inna Allah alimun Allah masani ne bima yasna'un da abin da suke aikatawa فجازيه مسك يا عليه أكنسا والله الذي أرسل بها ألا شيني والنمد يعيقو إسكوكي وفي قراءة الريها فتسير تموت الدجرجي أن ظاله نكاية الحال المالية أو أي تسئله تجرج ذاشي فسقناه مقورة فيه التفات عن الغيبة إلى بلد ميت ذاك جرجي يا تاسو إسكا نقورا سينا تتفيا zuwa garin da Allah ya zuwa shayar da zuwa wannan lokaci shi na lafi zuwa gari matacce bi tashdidi wa tamfifi maitin ko majitin la na ba ta biya wato mataccen gari ma'ana garin da babu tsiro a ciki ƙasa ya bushe ciyawa ya bushe ko ina ya bari Allah ji sai mu turo wannan giragizai su zo iskoki su turo su فأعين به الله سيمرايا كسن دشي من البلد الكريم بعد موتها فأنت مشي أن يفسها أي أنبتنا به الزرع والكلاء سيمسرد أبند أكشوكا da kuma ciyawa wanda mu muke tsirarwa ba shuka aka yi ba ciyawa ba mai tsirar da shi Allah yake tsirar da shi don masu cin ciyawa su ci dabbobi kenan ai su dabbobi Allah ya raba komai dabba da ba ta iya shuka sai Allah ya tsirar mata ba tsiro kai kuma da kake da hankali sai Allah ce sai ka shuka ka ci wurin naka Allah ce shi kenan mu muka tsirar da zara shukan nan da kuma abin da ake yi kazalika nushuru yanda kuka ga muna yin haka gari matance wanda ba kowa a cikin shi kenan muka kawo ruwa ya rayu to haka nan muke tada mutane bayan wani iya idan raya
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنس ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير من كان يريد العزة دو wanda ya kasance yana nufin buwaya falillahi al'izzatu wa rasul falillahi al'izzatu buwaya ga Allah jami'an baki daya fi duniya a duniya wa lahirati da lahira wala tunanu min ba a samun buwaya illa bi da'atihi sai da bin Allah fa ne din ya bi shi ma'ana in ka ji an ce wani buwaye ne a wajen Allah buwaye wanda Allah ya buwayar da shi kamar yadda kafirai da aka je yaki suna munafikai suna cewa la in rajana ila al-madinati li yukhdina al-azd min hanasal Allah ya ce karyan kuwa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamuna to sai na Umar kuma yana cewa inna kunna azallan nasi fa azzana Allah bil islam wa man kana yamsaki al-izzata bi ghayri ma azzahu Allah bihi faqad bagha li nafsihi zillah wato mu da askantattun mutane ne Allah ya buwayar da mu da musulunci duk wanda ya nemi buwaya ba na Allah ba ya nemi makanci zilla Allah ya ce duk wanda yake nufin izza fa lillahi yanzu jami'a in Allah ya ga dama ya baka buwaya amma buwaya abun Allah buwayan lahira to an ce abin nufi a nan wanda yake neman ya roƙi buwaya yana tambaya wane ne sai ka ce Allah shi ke da buwaya baki daya a'a an ce wanda yake neman ya buwa ya dobi Allah subhanahu wataala ilayhi zuwa ga Allah ne yas'adu al-kalimu at-tayyib kalma mai dadi yake hauhawa ya lamu ya san shi wa huwa la ilaha illa Allah shine la ilaha illa Allah wa nahu na makamancin sa ba wata kalma da ta wa Allah dadi kamar ya faɗi la ilaha illa Muhammadu rasulullah da zaran ka faɗa wannan aiki zai tashi zuwa ga Allah kamar yadda hadisi ke faɗa idan bawa ya yi sallah ya cika ruku'u ya yi sujada mai kyau ya yi ruku'u mai kyau ya cika tasbihi yana gamawa sallar nan za ta tashi ta wuce hijabai duk gaba daya ta je gaban ubangiji ta faɗi ta sujada ta ce ya ubangiji ba zan kushe ba sai ka gafarta ma mai ni sannan Allah ce sai na gafarta miki to kaga aiki mai kyau kenan wato kalmar la ilaha illallah idan kuma kai mummuna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ta nemi ta tashi ta gagara sai ta ce bayya aka Allahu kama bayyata ni Allah ya tozarta ka yadda ka tozarta ni to shine Allah ne yake bari anan ilayhi yas'adul kalimat tayyib kalma mai dadi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk lokacin da kai wannan wannan irin kalman tana komawa ga Allah wani amalin salihu ya aiki na kwarai kuwa Allah yakan ɗaukaka shi ma'ana yaqbiluhu yana karbansa ma'ana ana sai filasi ya zo duk in kai aiki ba filasi ba zai je ko ina ba nan za a barka da shi har ma ran kiyama yi Allah ya kira ka ya aje ka gaba me yasa kai kaza ya ce ai nayi don ka ne Allah ya ce kai don a faɗa ne an faɗa dama Allah bai ɗauka ba to al'amaru salih kai aiki don Allah wallazina yamkuruna sayi'at waɗannan suke makirce makircen mummunan abubuwa bin nabi da annabi fi darin nadwati a ranar da suka yi taro a gidan shawara min taqayidihi ko suna cewa a sashi amari aw qatlihi ko a kashe shi aw ihrajihi ko a fudda shi kama fikir bil anfal kamar yadda aka ambata a cikin suratul anfal Allah ce lahum azabun shadidun azaba mai tsanani ya tabbata gare su na wa makaru ulaika huwa yaqulu makircin waɗannan shine zai halakar da su zai tasgaro mana ba zai ci riba ba haka ko ya faru suka gama duk abin da za su yi a gidan makircin Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su wallahu malakakum wallahu malakakum Allah ya halice ku min turabin daga turbaya bi khalqi abikum adama da halittar uban ku dan adam kullum Allah yana tuna maka kaga an yi maganar buwaya kai kana cewa buwaye sai Allah ya tuna maka ka ji kai buwaye ne ko waliyin ne ba kai ne ba aka halicce ka da ƙasa bi khalqi abikum adama min summa min nutfatin sannan daga mani shi adamun aka halicce shi da ƙasa babanku aka halicci hawa daga hakarkarinsa sauran halittun duniya kuma aka halicce su daga mani bi halki zuriyatihi minha summa ja'alakum sannan Allah ya sanya ku azwajan nau'i nau'i zukuran wa inasan maza da mata Allah ya ce to in ka dubi haka duk rigiman ka dai kana taka ƙasa kana takama cikin ta zaka koma kai إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا komin ɗaukakanka komin nisan jiba ina zai je ƙasa in ji Allah ya ce to ka tuna kai da kake buwaya kake ɗaukakan to ka tuna asalin ka fa baban ka ma ƙasa ne wa kullukum min adama wa adamu min turabin summa min nutfatin sannan daga mani sun mu dalilin zuwa ne wa ma ta'milu min unsa wata mace ba ta yi ciki ba wala ta la'u ba ta haihu ba illa bi ilmihi sai da sanin Allah halin ai ma'alumatin abin sani da ku gare shi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba a raya wani abin rayawa ba ai ma yuzadu ba a karawa fi umri da wurin umri a cikin tsawon mai tsawon rai wani kaga Allah ya shi mai tsawon rai a duniya wani kuma mai gajeren rayuwa wala yunqasu ba a tawayewa min umrihi daga rayuwarsa ai zalikal mu'min aw mu'minin akhara illa bi kitabin sai ya tabbata a cikin littafi lahul mahfuz inna zalika yin haka Allah ga Allah ya sirin sassauka ne to kaga nan ana faɗin karuwan rayuwa wato duk wanda ya zo duniya akwai adadin shekarun da Allah ya bashi zai yi a duniya to Abdullahi Abbas yana cewa ma'ana Allah ya rubuta wannan zai shekara kaza wannan zai wata kaza wannan zai kwana kaza wani ma zuwa duniyar sa'a guda zai to akwai da Allah sai ya ce ba a tawayewa ba a rayawa to sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ahabba an yabsu Allah lahu fi rizqihi wa yus'aluhu fi asrihi falyasir rahimu wanda yake so Allah ya yalwata masa arzikinsa a jinkirta masa a cikin rayuwarsa ya sada zumuncinsa a jinkirta masa a cikin rayuwarsa ya sada zumuncinsa ma'ana ana an rubuta a cikin lahul ma'bud misali wani zai rayu shekara kaza amma in ya sada zumuncinsa za a ƙara masa shekara kaza sai haka yanzu a cikin shine ma'anan kare wato akwai hayatun duniyawiya akwai barzaniya daga ran da ka zo duniya akwai adadin kwanakin da za ka yi a duniya kamin ka shiga kabari a kabarin akwai zaman da za ka yi kamin ka je tashin kiyama to lokacin da ka zo duniya in ka sada zumunci sai a ɗebo kwanakin nan na kabari sai a ƙara maka a nan duniya sai ka daɗe kana rayuwa in ka yanke zumunci sai a yanke kwanakin nan da za ka yi a duniya sai a kai kabarin to shi ne Allah ke cewa ba a tawayewa ba a ƙarawa sai dai da sanin Allah Allah ya yi haka kamar da ya faɗa cewa abin da cikin nau'in mabus misali a ce wani zai rayu shekara 60 amma sharadi in yayi ma Allah biyayya yayi haji in bai yi ba kuma arba'in zai idan bai yaƙi ba ba zai wuce arba'in ba to kaga an tawai kenan ko kuma wannan zai sada zumunta in ya sada zumunta shekarar shi zai kai tamanin in ba ya sada zumunci za a mai da shi hamsin shine mazala sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan da suke ƙara rayuwa nan as-sadaqatu wasilatu ta'mura diyara wa tazidani fil amwal fil a'mal sadaqa da sada zumunci tana raye gidaje biyu ma'ana in kana sadaka kana sada zumunci gidanka na duniya zai rayu na lahira zai rayu wata zidani suna ƙara ma mutum fila amari a cikin rayuwarsa a cikin hadisi kuma yana cewa innal mar'a la yasilu rahimahu wa ma baqiya min umrihi illa thalathata ayyamin fa yansihu Allah mutum yakan zamo ya zo da zai mutu sauran kwana uku sai Allah ya taimake sai ya je da zumunci sai Allah ya ce to a ƙara mishi saboda sada zumuncin ne yi ko birnin walidain shi ma yana bin mahaifa yana ƙara rayuwa ƙarya kuma yana tauye arziki du'a'i yana mai da hukunci wato in Allah subhanahu ta'ala ya azurta ka da du'a'i to ko da an hukunta maka wani abu zai zo na masiba wajen ka sai ya zama mai sauki saboda ka mumini baya baya shiru da du'a'i kaga yawancin mutane in kaji mutum ya je wajen du'a'i ya ga bala'i to an ce ta'arraf ila Allah farraqa'i yu'arrifuka fi shiddati Allah ya ji muryanka lokacin da kake da shi ka ya ji muryanka lokacin da baka da shi ko don mai wadata ne kullum kana zuwa gaisuwa lokacin da kake lahiya nan da wanda shi baya zuwa gaisuwa sai bukata ya samu za a biya ma bukatar su cikin biyun nan to Allah subhanahu ta'ala ce to ku rike abubuwa uku nan bin mahaifa yana ƙara tsawon rayuwa ƙarya yana tauye arziki addu'a yana mai da mummunan hukunci to shine na alaƙa duk waɗannan dai cikin sanin Allah ne yin Allah ya ƙara rayuwar wani ya rage na wani ko ya rage na wani ya ƙara wani Allah ya siya wa ma yastawil bahran wa ma yastawil bahran hadha adbun faratun sa'irun sharabuhu wa hadha milhu nijaj wa min kullin takuluna lahman qariyan wa tatakhrujuna hilyatan talbasunaha wa tarfulka fihi mawaqira litabtagu min fadlihi ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
وما يستوي البحران تكون بي وفي ديديما قاعدة أن تكون سكي هذا عذب فرات wannan ruwansa mai daɗi ne furatu mai tsananin lagar daɗi sa'ibun sharabuhu wato shansa mai sauƙin haɗiya wa haza wannan kumbirhun gishiri ne ujaj gumbatacce shadidul muruwa mai tsananin gishirin wa min kullum daga kowanne da tekun gishirin da na ruwan daɗin ta kudu na kana kuna cin lahaman nama ɗariyan ɗanye kuwa sama ku shine kifi min huma daga nesu wasassarjuna kuna fitarwa min almilhi daga gishirin nan daga kogin gishiri wakila an ce minhu ma daga cikin su ga baki daya hiliyatan kayan ado talbasuna ha da kuke daura ta wahiya ita ce al-mawlu wal murjan lulu innan da murjani duka a cikin ruwa ake samu sannan wani ni'imar Allah wa taral fuluka kana ganin jiragen ruwa fi a ciki fi kullum minhuma a cikin dukkan tekunan ko na gishirin ko na dadin مواقد سنا كيت الروا تنفر الماء أي تشقها بجريها فيه تنا كيت الروا دقدانا درجي أجي مقبلة ومدبرة برهم واحد wani lokaci da fuskanto wani lokaci da ba da baya da kuma iska ɗaya Allah kaɗai ke juya da wannan yadda yake so li tabqabu min ballihi don ku nema daga falalan Allah ta'ala bi tijarati da kasuwanci yau kasuwancin duk duniya mafi yawa a jirgin ruwa ake yi to Allah yake faɗa ce ni nake keta muku ruwan duk fetur ɗin da ake ɗiba a duniya jirgin ruwa ke kai su akai wannan ƙasa akai wannan ƙasa jirgin ruwan na Allah ce ya isa ku duba ku ga ayoyi gare ku wala'allakum ko ku tashkurun Allah ala zalika ku gode ma Allah bisa wannan ni'ima da ya muku Allah na ala zalika bisa wannan ka yulijul layla Allah yake shigar da dare fi nahari a cikin rana fa yazidu ya karu wa yulijin nahari shigar da rana yudkhiluhu bil layli a cikin dare bai zidu ya karu kaga a kowane lokaci dare da rana sa'o'i ashirin da hudu ne wato hudowar rana zuwa fadawanta to wani lokaci Allah sai ya ɗibi ranan ya ƙara ya yi tsawo wato dare sai shigar da ranan a cikin dare sai daren ya tsawo har ya zama daga fadawa rana zuwa hudowar rana za ka samu awa goma sha hudu kamar lokacin hunturu lokacin hunturu dare na aka yake kuma wani lokaci kuma ya shigar da daren a cikin rana to Allah ce duk shi ke yin haka wasa farar shamsa ya hore maku rana wal kamara da wata kullum kowanne min huma da gare su ya jiri yana gudana fi mulkihi a cikin falakinsa لأجل مسمى هو أنبتو رانا أعطو أجلي أجل أنبتو يوم القيامة جينا لا من القيامة وكاكا أنا shi ba turai na cewa wai shi rana kullum a tsaye yake duniyar da ke jera juyawa wai shi duniyar da ke juyawa in bangon duniyar ya zo inda rana yake sai garin ku ya haska in ya juye kuma sai zama ba haka ba to zalika mablaghun min al-ilmi baki inda Allah ya tsaya da su kenan amma alqur'ani yana gaya mana a cikin surati yasin wa shamsu dalil mustaqam la zalika taqdirul aziz alil alim wal qamar qaddamnahu manazila hatta ada kal qudul qadim da shamsu yanbaghi la an taraka al-qamara lil saq wa kullu yumarkin zuhur Allah ce wasa fara shamsu wal qamara shi ya hore wata da rana kullum kowanne daga cikin su yajiri yana gudana fi falaki a cikin falakinsa bi ajalin musamman zuwa lokaci abin ambatawa ranar kiyama kowanne da ranar da wata gaba ɗaya za su gama aikin su zalikum allahu rabbukum me wannan shine allah ubangijin lahul mulku mulki na ga allah wallazina tad'una min duni waɗanda kuke bauta ma wa gwanin allah ghairihi wa hum al-asnam ma yamlikuna min qitmirin ba su mallakan komi ko da bawan dabino ne
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
in ta dumuhum in kun kira su in kun kira su la yasma'u du'aakum ba sa jin kiran ku walau sami ko da sun ji fardan jin da bai da amfani mastajabu lakum ba su amfara su amsa muku ba ma ajabuku wa yawmal qiyamati ranar qiyama yakfuruna bi shirkikum za ku kafirce ma shirkan ku bi ishrakikum iyyakum ma Allah ay yatabarra'una minkum za su kukuta daga gare ku wa min ibadatikum iyyahum za su ce mu ba ku san ba mu san kuna bautan ku ba wala yunabbi'uka ba mai baka labari bi ahwalid daraini da halin gida biyu duniya da lahira kamar masanin abin shine Allah mislu qadir wa huwa Allah shine Allah ta'ala ya ayyuhan nas ya ku mutane antum fuqara ila Allah dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah bi kulli hali wallahu huwal gani Allah shine mawadaciyan halqihi alhamidu abin godewa fi sunni kaga Allah ya kira annasu alfuqara mutane fakirai ne ma'ana komin matsayin da ka kai kana da bukata tsakanin ka da ubangiji to abin da yasa duk komai ma yana bukata da ubangiji amma sai aka keɓance a mutum a nan to shi mutum kullum shi ne aikin shi yake kama da na rububiya ko yanzu misali kowa zai ce gidana ko kamar shi ne ubangijin gida gona ta wani mallaka na kamar shi ne rabbin shi to Allah yana tunatar da shi kai ma din da kai da gonan nawa ne ba kai ma kana da bukata waje na kowa ma yana da bukata waje na to shine duk inda ka kai ka mallaki wannan ka mallaki ma wanda bai mallaki kowa ba ma akwai abin da ya mallaka ya mallaki hannunsa ya mallaki kafansa in yana son da biya zai tambayi wane izini ai kafansa zai kama hanya tam tam ya wuce saboda shi a wuri na kafa na ko shi zai dauko wani abu hannun wane ne sai ya ce wani a aina wani to tun da kana haka Allah ce kai kai ba fakiri ne a waje na in ban ga dama ba hannun ma ba zai motsa ba in ban ga dama ba kafan ma ba zai motsa ba in ban ga dama ba gonan ba za ta baka amfani ba to komin abinka kai fakiri ne wajen Allah duk gaba daya a ce yau kai wadata ka wadatu komin ya wadata ai abin da abin da ba wadatar shi bana da yawa kana da wadatan koshi eh ai sai ka ci in ka ci sai Allah ya ga dama ya sa koshin a wajen arabai ba cin ne ke sa koshin ba Allah ne kan kawo koshin ba rashin cin yake sa yunwa ba Allah yake kawo yunwa yanzu duk muna azumi ba mu ci ba wa yake jin yunwa ko ashe sa abun a rai da Allah ya sa maka son shi a rai shi ya yunwa da Allah ya cire son a cikin zuciyarka ka san ba za ka ci abinci ba sai ka ba ka ji yunwa ko Allah ce antumul fuqara dukkan ku baki ne ne zuwa ga Allah komin mulkin ka komin menene kana da bukata misali yanzu hikimar Allah wani abu kankani a gani komin girman ka kana neman shi yanzu a ce zari yau an rasa wanzami wata shida a ce ba wanzami wata shida an ga wani ya fito za ka gudu ka ce ga mahaukaci ko to kai kuma ka zama wazabi kaskanci ne a gunka ko a ce yau basara ke zama wazabi
ai an kaskanta shi to amma wannan zira'in da kake gani kaskantacce Allah sai ya daure ya sa wani wanda kake ganin kaskantacce sai ka buƙato shi Allah ya ga maka shi ya sa wuce maka gashi a ganka cikin mutane to yau a ce duk gaba ɗaya shaddan mu ya shiga ba mai cirewa ba mai kwashewa shaddan ka ya cika ba mai kwashewa to sai Allah ya wani kaskantaccen wanda zai iya shiga shadda ya kwashe ko in Allah bai yi kaskantaccen nan ba ya za ya kwashe maka shadda ko kai ne ba za ka iya kwashe ba kai ka yi amma ka danne hujjan da ta sa tunani mai gargaji kuma a cikin ka ya fito irin abubuwan nan daga cewa su dani to shi yasa a tana mana ke cewa man arafa abubakar siddiq ya ce man arafa nafsahu arafa rabbahu duk wanda ya san kansa ka san kai ne ajizi ne gajiyayye ne kawai baka da komai baka iya komai ba to lokacin zaka san Allah amma an kace mu mu ke yi mu mun ga dama mu dora mutum mun ga dama mu soke shi to baka san kanka ba baka san Allah to shi ne Allah ce ka je ka dawo ne antumul fuqara ila Allah antumul fuqara ila Allah wallahu al-gani Allah shi yana da shi bai da bukata yana da shi bai da bukata mu ba mu da shi muna da bukata ko duk inda ka kai kana son ƙari na gaba wani yan kaga dukiyar da yake da shi kakan ce me yasa ma yake neman dukiya to akwai wani wurin da yake so ya kai ba na ci ba na suna ko wani yana da abin da zai ci daga nan hajji ko kinsa to ya ka ne me yana shi da nema a'a yana son ya kai wani lokaci ne wani matsayi wanda zai suna a ce duk afirka iyakar ta kenan to Allah yana ta kowa ya san kansa ka san kai ko wane ne kai Allah subhanahu wa ta'ala shine buwaye kai kaskantacce ne kai kuma fakiri ne Allah ne modaci baka da shi Allah yake da shi sai ya ga dama ya baka
إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة لله لها لا يؤمن منه شيئا ولو كان ذا قرب إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المسير in ya sha idan Allah ya so yuzhibkum sai ya tafiyar da ku gabaki ɗayan ku la ya ti bi khalqin jadidin ya kawo sababbin halitta kamar yadda ya tayi al'ummomin da suka wuce samudawa ne adawa ne Allah ya halakar da su ya kawo wasu mu sai muka yi za'a mun zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce a kukan kun zo zamanin rahama ba za a dabe da ku ba wa ma zalika Allah bi azizin haka ba abu ne mai tsanani ga Allah ba wala tazur wajiratun mudra ukra wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan wudra ai la ta hamilu wudra nafsin ukra ba ta daukan zunubin wani wa yadaru muskalatun idan wata rai mai nauyin zunubi ta kira ila himnihi zuwa ila himniha zuwa daukan ta minhu hada mutum ɗaya ne hamila dan ya dauke masa ba'azahu sashin sa la yuhmalu minhu shay'un ba a kora mashi komi walau kana al-mad'u za qurba ko da wanda aka kiran nan ma'abocin kusanci ne karabatin kal abi wal ibni shine Allah ke ta yawma yakunu al-mar'u min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni ba za ka je lahira da zunubin ka dora ma wani ba kowa zai dauki kayansa to Allah ya ce ko da mutumin nan dan uwanka ne ko babanka ne ko da ne wa adamul hamli fi shaqqain hukmun min Allah ta'ala rashin daukar na a cikin zagi biyun ko wane ne ba zai iya dauka ba hukunci ne daga Allah ta'ala inna ma tunzuru alladhina yakhshawna rabbahum iyakan kana gargadar da masu tsoron ubangijin su bil ghaibi ambaci ay yakhafuna suna tsoron za wa ma ra'awhu basu ganshi bane annahum muntafi'una bil inzar dan su ne masu amfana da gargadi kaga yanzu dukkan mumini ya yi imani akwai kiyama ya yi imani akwai hisabi ya yi imani akwai ƙetare hisabi ya yi ƙetare sirari ya yi imani akwai gida biyu ko aljanna ko wuta saboda haka tun da zuciyarsa ya yadda ya yi imani da zara an gaya mashi wannan sai ji tsoron Allah ce Allah tsare mu da wuta Allah tsare mu da wuta shi ko kafiri tun da bai gani ba sai ci haba da Allah yanzu idan an mutu za a tashe mu shi tashin ma bai yadda ba inna da mabudu za a tashe mu kai wannan ba zai yi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ce ya rasulullah kai dai kai gargadi masu tsoron Allah shi su ne za su amfana da gargadin wanda ba su tsoron Allah ka kyale su wa qamu salata suka tsaye da sallah a damuwa suka dawwamar da sallah akan lokacinta wa man tazakka duk wanda ya zargaka daga shirka wa ghairihi da wani zaba inna ma yatazakka li nafsihi iyaka yana tsarkakuwa dan kanshi ne fa salahuhu jaruwansa muftasun bihi mai kebanta ne da shi wa ila Allahi al-masir makoma dai zuwa ga Allah ne bai yi zibil amali fil akhirah zai saka da aiki ranar kenan lahira
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع بمسمع من في القبور وما يستوي الحياء rayayyu ba sa daidaituwa wadal amwat ko matattu rayayyu anan muminai matattu kafirai shi ce almuminuna wadal kuffar ba za su daidaitu da juna ba wala zillu na wala tali ama wa ma yasawu na ama wa ma yasawu ama wa basir makawa bai daidai da mai gani ba alkafir wal mu'min kafiri da mu'mini ba za su yi daidai ba wala zulumat wala nur ko duhwanni ko ko haske shine imani shi sa duk inda aka kawo duhu a cikin alqur'ani sai a kawo shi jami'i shi ko haske sai a kawo shi guda ɗaya don Allah ɗaya ne amma duwanni hanyar kafirci yana da yawa Allah ya ce duwanni na kafirci bai daidai da hasken imani ba walal zill walal harur inuwa bai daidai ba walal harur ko ko zazzafan inuwa wato zillu inuwar aljanna kenan harur inuwar muta kenan Allah ya ce musu daidai ba wa ma yasawu haya walal amwat rayayyu ba su yi daidai ba ko matattu na matattu المؤمنون والكفار وزيادة لا في الثلاثة تأكيد ديتي ولا الظلمات يتي ولا النور ولا الذل ولا الغرور ولا الأموات دو زيادة يعني معناها لا يسوي الظلمات والنور إن الله يسمع من يشاء ألا شيك جيد وند يسوع هدايته شريانسا فيجيبه أمسى مسا بالإيمان الإيمان kaga kafiri yana da kunni ba na jin gaskiya ba yana da zuciya ba na fahimta ba ma'ana in an ji Allah ba zai jiyar da shi ba zai ji amma Allah ba zai jiyar da shi ba wa ma anta bi muslimin man fil qubur kai baka zama mai jiyar da wanda suke cikin gurgurura ba al kuffar shabbahum bil mauta ya kamanta waɗanda suke kafirai da matattu ko bai ji gune balle su amsa imma an da kai baka zama ba illa nazirun sai mai gargadi da mu gare su إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وأن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير إنا أرسلناك مؤمن أيتيك بالحق لقسكيا بالهدى bashiran man ajaba ilayhi kana bushara ma wanda ya amsa ilayhi zuwa gare shi wa nadiran kana gargadin man lam yujib wanda bai amsa ba ilayhi zuwa gare shi wa in min ummatin illa khala fiha nadir ba wata al'umma sai dai wani mai gargadi ya shude a cikin su ma kunna mu'azzibina hatta na basa rasul Allah ce ba mu kawo azaba sai mun aiko manzanni don Allah an ce ba wata al'umma sai da aka kawo mai gargadi yanzuruha da zai gargadar da ita wa in yukazzibu ka idan sun kare ta kai ahlu makkata fa qad kazzaba alladhina min qablihim haqiqa waɗanda suke gaban su ma sun kare ta annabawan su ja'atuhum rusuluhum manzannun su sun zo masu na ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati da mu'jizobi wa buzzuru da littafi kamar su ibrahima an ce su ibrahima wajen guda 30 ne wasu ana wa bil kitabil munir an zo masa da littafi wanda yake mai haskaka komai kamar littafin annabi Musa alaihi salam huwa tawrat wal injil to annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma kai hakuri kama sabaru kaman yanda waɗancan annabawa an karyata su suka hakuri kai ma kai hakuri wannan summa qadda alladhina kafaru sannan na kama waɗanda suka kafirce بتكذيبهم لقريتا وانسو فكيف كان نكيري يا يا مفنا يزمو إنكاري عليهم في العقوبة العقوبة والإهلاك على كروا أي هو واقع من أقوى لموقعه جمع أقوانسا
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
نعم ألم ترى ثم قريبا يا رسول الله أن الله أنزل من السماء ماء ألا يا سوك الدروا دك سما فأخرجنا فيه التفات عن الغيبة مكفتر na bihi da wannan ruwan samarati ‘ya'yan itace muktalifan alwanuha wanda laununukanta ya saba wani akalar kore wani ahmar ja wani asfar turi wa gairi ma da wani wa gairi da wani ta Allah ce ni nayi haka wa minan jibali daga duwatsu jududun wato hanyoyi jam'u juddatin dariqun hanya fil jabali a cikin dutse wa gairihi da waninsa muka yi dutsen muka yi hanya tsakanin dutsen bayanin wasu duwatsun farare wa humurun da jajaye wa sunan da turi-turi mukhtalifun alwanuha launonin da sun saba bi shiddati wa dha'af wani dutsen mai tauri wani da rauni wa gharabibun sunun da kuma wani kirin baki wato bakin kirin garabi ma'anarsa kamar da wasu kace bakin kirin to sunun din nan baki garabi mun kirin hadmu ala jiddi ay sukurun shadidu sawadi mai tsananin baki yuqalu ana cewa kasiran aswadu girbibun baki irin wa qalilan da kadan ne a samu girbibun su Allah ce mu muka yi haka wa minan nasi daga cikin mutane kuma mun yi su wani bari wani baki wani gayanan dai wadda wabi da dabbobi dabbobin ma kaga iri guda na gabacin duniya daban na wani kasan daban wasu dogaye wasu gajejjeru dabban ma ba a bari ba itatuwan ma ba a bari ba wasu itacen wani su tsawo wani shukan wani wuri ya tsawo wani ya gajarta wannan ami da dabbobi muftaliman alwanuhu launin duk sun saba kazalika katifalin kaktilati simari wal jibal kamar yadda sabanin ƴaƴan itace da duwatsu yake haka Allah ya so innama yakhsha Allah min ibadihi iyaka ma al'ulama masu tsoron Allah daga bayin malamai bi khilafin dukhan ka kufa da maka ta kaman kafiran makka inna allah azizun allah buwaye ne a cikin mulkin sa gafurun mai gafara an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna a'malu a'lam wane ne cikin mu yafi sani sai ya ce akhshakum lillahi subhanahu wata'ala duk wanda yafi ku tsoron allah ya fi ku sani sai karanta wannan aya ce inna ma yaqtallaha min ibadihi ulama ka ce ya rasulullah a cikin sahabbai wanne yafi fa ayyul asabi afdalu wane ne ya kamata mutum ya abote shi yace man idza zakarta Allah anaka wa idza nasita zakkaraka abokin da ya kamata kai wanda in ka ambaci Allah ya taimaka maka a cikin mutum Allah idan ka manta da ambadan Allah ya taimake tunatar da kai suka ce to wani aboki ne yafi sharri da yace allazi idza zakarta lam inka wanda in ka ambaci Allah ba zai taimake ka ba wai za na sita in ka manta lam yuzakkiraka bai zai tunan da kai ba suka ce to wane ne a cikin mutane mafi sharri mutane waye mafi sharri ta Allah ta lafi ce Allahumma ghafir lil ulama'i Allah gafarta ma malamai idza fasada fasada nasu idan malami ya bace mutane sun bace idda zallata alimi fa inna zallatahu tukabkibu fi nari idan mutum jahili ne in ya bace shi kenan mutum ɗaya ne ya bace ko amma in malami ya bace ba zai ja da yawa zai ja da yawa sau haka manzala ce mafi sharri a cikin mutane malami wanda ya bace to Allah ce mai tsoron Allah saboda shi shi malami shi ya san Allah shi ya san subobin Allah shi sa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama nam inna alladhina
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
إن الذين يتلون كتاب الله حقيقة ودن ما سكي كرنت لتاف الله وأقاموا الصلاة سكي صلى أداموها suka dawwamar da ita wa anfago suka ciyar min ma razaqnahum daga abin da muka azurta su sirran wa alaniyatan a asirce da bayyane zakatun aw ghairiha yarjuna tijaratan waɗannan suna ƙaunan tijara wato kasuwanci da Allah lan tabur wanda ba ta halaka yuwaffiyar ujuran don ya cika masu ladansu kaga karatun qur'ani kowane lokaci ana so a yi shi bisa tsarki a yi shi kuma a sarari ko a zuciya wato in ka kai karatun alkur'ani kana kallo ido na gani yana kai ma zuciya yana ɗanyata zuciya to yana da kyau ko ko a'a ka duba a cikin alkur'ani fallan Allah yana da yawa kowane lokaci a karanta alkur'ani shine Allah ke cewa masu karanta alkur'ani aka gabatar da su sannan aka ce masu dawwamar da sallah masu ciyarwa a asirtar da bayyane to wannan kasuwanci shi bai tantaro yatiyam dai ya cika musu ujuran wuladan su sawaba amalihi mazkura wa yazidahum ya ƙara musu min fadlihi daga fadalansa innahu gafurun Allah mai gafara ne لذنوبهم كذنوبان شكور من بوديا لآتيهم كبيرسو والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
نعم والذي أوحينا إليك أننا مكي وحي ذوى غريك من الكتاب لك القرآن هو الحق شيني قسكيا مصدقا مي قسكتا ولما بين يديه قال تفنديك قبانسا تقدمه من الكتب إن الله بعباده لخبير بصير الله مسني باين سني مي قننسني عالم بالبوائن والظاهر ثم أورثنا الكتاب سنة مكبادة لتافهم القرآن allazi nastafaina waɗanda muka zaɓo min ibadina daga bayinmu wa hum sune ummatuka al'ummanka fa minhum a cikin al'umman akwai zalimun li nafsihi mai zalintan kansa bi taqsiri fil amali bihi ya takaitu da yin aiki da shi wa minhum a cikin su akwai muktasidun wanda yake matsakaici ya amali bihi aghlabul awqat yana aiki da alqur'ani mafi rinjayen lokuta wa minhum akwai cikin su sadiqun wanda ya rigaya بالخيرات الى الخير يضم الى العمل التعليم bayan aikin kuma ya tara karantarwa da shirarwa ilal amal shi yasa manzala kaga malaman ka ce al'umma annabi su gode Allah da farko Allah ya ce mun ba da alƙur'anin nan maimakon ya faɗi wanda suka fi kirkin sai aka fara gabatar da wanda ya fi bacin dan kar a sa ya yanke kauna zalimun li nafsi sannan aka kawo matsakaici sannan aka kawo babban dan kai kar a kawo ka a ƙarshe ka ce kai aiko kamin rahama ya zo wurin mu abin da an sha wuya to shi za suke ce suka fassara su wanda mummunan aikin sa ya rinjaye kyakkyawan aikin sa shi ake ce mazalimin nafsi yana sallah amma yana azumi yana zakka amma duk aikin banna yana yi kuma muktasanin shine wanda kyakkyawan aikin sa ya rinjaye mummunan aikin sa sadiqun kuma wannan mummunan aiki bata cika aukuwa ba saboda manzala a cikin ayyukansa shine manzala zai cewa sabiquna sabiqun wa mutasiluna najin wa zalimuna makfuru wanda ya tsere mana ya tsere matsakaici a cikin mu ya tsira a zalimin mu ko za a gafarta masa shine aka tambayi wani daga cikin sahabban manzala wani ka'abul ahbar wanda kira ka'abul ahbarin nan bana sare ne bai musulunta zamanin annabi ba sai bayan annabi sai aka ce me yasa baka musulunta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh abin da yasa ba musulunta a zamanin annabi ba ubana ya bani dama a dukkan attaura dukkan abin da yake cikin attaura ya bani na karanta na karanta sai dauke wasu yan warkoki sai hana dube shi ya hana duba shikenan sai wata rana ubana ya fita wata rana zai je bukata sai na sace takaddan ina samu sai na ga sifan annabi muhammadu a ciki na sanya na ga cewa a cikin attaura allah ya kasa al'umma annabi kashi uku za su shiga aljanna ba hisabi sulusi za su shiga aljanna ba hisabi sulusi za a yi musu hisabi sassauka sulusi za su shiga aljanna amma mala'iku da annabawa za su yi masa ceto za su yi masa ceto da ganin haka sai na musulunta sai na ce watakila dai cikin dangi uku nan ko in samu na farko in ban samu na farko ba na samu na biyu in ban samu na biyu ban samu na uku ban san qur'ani ba sai da zo karanta alqur'ani na san at-taura ina cikin karanta alqur'ani alqur'ani sai naga wannan aya summa awrasana kitabal ladina min min ba'di fa minhum zalimun nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati kaga nan ko da a duniya in an yi abubuwa za a ce akwai first class ko akwai second class akwai third class ko to first class manya kenan eh waɗannan in sun zo ba a ba a bincikawa to shine sabiqun bil khairati wa sabiqun sabiqun Allah ya ce waɗannan ka ulaikal muqarrabu su ne na kusa su ba za su ga ma wurin da ake hisabin ba ba siradin ma in sun zo wucewa sai sun wuce a ca ina siradin na ce ina ai ku kun wuce gaban walkiya wasu za su wuce gaban walkiya wasu za su wuce gaban su kuwan dawaki wasu za su wuce gaban rarrabin tururuwa to Allah ya ce sabiqun bil khairati kenan muqtasidun kuma su ne za a je to a ce zuba kayanka annabi sallallahu alaihi wasallam karka yadda a zuba maka kaya a kiyama mun zuba mishi in dai aka ce a zuba a sike ne haba ba ai ba magana ya baci to muqtasidun kenan za a duba ga mummuna ga kyakkyawa ga mummuna ga kyakkyawa a zuba a gani in Allah yana son ka sai ya rufe mummunan ba za a gani ba kamar salikun bil khairatin nan ba za a ga mummunan ba haske ne kawai ya ce ku ba da wuri ga manya nan su ko waɗannan za a bincika za a bincika to shikenan amma Allah ce ka san na sani muku da zai nan ka san na sani ce Allah ka san na bai Allah sai ya yi take ka san na sani ya kai ka tuna zunubi kaza eh wallahi na tuna ka tuna Allah ce ya annabi ce akan tsaye da bawa gaban ubangiji ya ga kamar ba zai tsira ba sai ya ga kamar ana ce mutumin kirki ce dakata a nan duniya ana ta cewa kai mutumin kirki ne to dakata ka tuna abu kaza sai Allah na tuna ka tuna abu kaza da kai ka tuna duk sai ya gama sai ya dauka cewa Allah ba zai tsira da shi ba sai shi Allah to ya za zai ce to tun da na suturci a duniya da kowaye ma mutane ana ta cewa kai mutumin kirki ne to ina gaya maka ne ka san na sani ne wuce ka je aljanna to to to to shi zalimun li nafsihi to shine ko dai in ya damfara da wasu banyan Allah kana son manzon Allah sai ya shaga wannan kana son salihan bayan Allah sai ya shafe wannan in ko ka shiga cikin layin cewa manzon Allah daidai da kowa ne annabi zai kau da kai kamar kana kila yana wajen awon kaya ina ganin ka sai kai da kai ce ba san da wannan san da ba ya auna auna sai na ga ka sha wuya da kyarin ce to dan bace wuce to shine a kullum ka mutum yayin da kauna garhamin Allah amma ba abin da Allah yake so ka mai da shi ɗaya ka so wanda yake so ka girmama wanda ya girmama Allah ya girmama manzon Allah Allah ya mai da shi rahama to in kana kaunar rahama fake da annabi ka tsaya bayan annabi ka yi wa annabi salati ka so annabi son gaskiya ka gani an je kiyama to Allah ya yi mu ne ka sabi hanya ɗaya ko ka zama zalimun li nafsihi din ko yau gawayi yau gobe alli ko ka zama muqtasidun ko ka zama sabiqun bil khairat Allah ce dunna ya haka ne bi izinin Allah da nufin Allah zalika irasul kitaba gadar masu da ne na littafi shi falala ne alkabiru babba nan
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحسن إن ربنا لغفور شكور
نعم جنات عدن الجنة زما إقامة عدن باي مو غادر مسد لتابي إن ذا مقيس الجنة زما يدخلون هذا سشجيتا الثلاثة بالبناء الباين يدخلونها قولا أشجد دسو وبنوا الخبر جنات يحلون أنا مسؤول فيها أتكي من أساور دقلوا لؤي من ذهب wato mun da na lu'uli na na zinari wa lu'ulun da azurfa murassaun bi zahabi wa libasun tubadun su biha harir a cikin ta alhariri ne an ce idan dan aljanna ya zo zai shiga gidansa a aljanna kananan yaransa na gidan da haliman za su fuskance shi da lu'uli sai mala'iku su zo wajensa sai zo da wannan lu'uli da tufafi za su sa masa sai tsaya kamin ka shiga cikin aljanna sai tsaya za a yi mashi stamp wajen guda goma tukuna daya dukkan hadiya daga ubangiji za a sa na farko abinda za a bashi tambarin farko salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin sai a ce riki wannan kayan ka ne kambun ka ne a na biyu sai a ce sai a rubuta masa udkhuluha bi salamin aminin udkhuluha bi salamin annabiyun udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud ma'ana ana bashi labarin wannan gida fa gida ne na dawwama ba gida ne na razana irin duniya ba komin jin daɗin ka kana tsoron fita to yau ba fita nan a na uku Allah zai rubuta arfatu an kumul akhzana wal humum ka bar gidan da ake bakin ciki da damuwa nan an ɗauke maka ba za ka san bakin ciki ba ba za ka san damuwa ba a na hudu za a rubuta maka wa zawwajna humul hurul ain mun aura maka matattakin hurul ain duk a ciki na biyar za a ce udkhuluha bi salamin aminin ku shige ta da aminci amintattu da zaman lafiya in ka gida a duniya za ka shiga ta fara jin tsoro kenan wani kaje zan yi a ciki a samu malamai su mun gani ko da aljannu a ciki ko ko barawo kare shigo so Allah ya ce wannan gidan ba irin mutum bane bi salamin aminin a na shida za rubuta inni jazaitu mul yawma bima sabaru na musu zakayya abinda suka yi ta hakuri a duniya ne ta musu jarraba sun yi hakuri na bakwai za a rubuta innahum humul fa'izun kun rabanta na takwas za a rubuta sirtum amini kun zamo cikin amana kar ku tsorata har abada na tara za a ce rafaqtumul nabiyina was siddiqina was shuhada ku ba abokan zaman ku ba kananan mutane bane annabawa siddiqai shahidai na goma za a rubuta fi jawari man la yujil jiran kun zama cikin makotan wanda baya cutan makoci nan in ka gida mai kyau kana tsoron makoci sannan sai a ce udkhuluha bi salamin aminin to idan an shiga ne sai su ce alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana mun gode ma Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki to shine Allah yake cewa jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawara min zahabin walwalin walibatun fiha hanir وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن من قول ما الله دي تفير من دبقين شكي jami'ahu baki ɗayansa inna rabbana hakika ubangijin mu laqaburun mai gafara ne lizunubi ga zunubai shakurun mai godiya ne da ake gani alhamdulillah a akar makalla menene hukuncin uwan da ta kullaci danta a zuciya ta yadda kuma ta gane ce ya gane cewa ba ta zai sai dai ta mishi na baka kawai amma sai ta je wani wuri sannan ta nuna cewa ba ta jin daɗin shi ko yi mata kaza yi mata kaza amma ba ta taɓa nuna mishi cewa yana cikin wannan haɗari ba
eh to ai baya da hadari in dai ba saba mata ba baya da wani hadari in dai ba saba mata ba yana bin da wannan kuma lalura ya rage nata amma shi dai ta mata biyayya ko ya ji wannan kar ya nuna cewa yana ginta don tana kin shi ko ba zai girma mata ba don ba ta san shi ko tana kullace da shi ya ta mata biyayya ya tabin da ya fita wajen Allah wannan abin da take yi kuma ta je da damuwanta
akar makalla ya halatta mace ta yi tafsiri a ɗauka a dinga sawa ana jin muryanta to muryar ne mace ma al'aura ne ita mace al'aura ne muryar ta al'aura ne kuma dukkan ibada namiji an ɗora ma mace ta yi amma aka ce a yi ta yi a ɗaka sau da haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi akwai manya-manyan malamai mata manya-manyan malamai mata ba mu ji sun fito suna tamshiri da ko taɓa shari sadaka a malamai mutakaddimin mata su zauna inda suke maza su zauna inda suke mace ya halatta ta karantar da mata in za ta tara su matan ta yi magana da su ta zauna da su mata ne yan uwansu ta karantar da su ta yi masu tafsiri ta jawo hankalinsu yana da kyau wannan amma duk na mazan bai isa ba sai an ɗauko na mata kuma a tsari
aka makalla wannan yana cewa wasu mutane ne aka wasu abubuwan yin azumi wanda yake yin bayan sallah za su rama ne ko ba za su rama ba
to ai lalura kashi biyu ne akwai laluran da bai gushewa kamar misali mutum ya kai tsufan da baya iya zama bai ci abinci ba tsufa ya kai baya iya zama bai sha ruwa ba to wannan mutumin ko ko a ciwo ya kai mutum wanda ciwon baya iya daukan azumi to wannan shi azumin shi ya fadi a kansa don la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha tunda Allah ne ya dora mai azumin Allah ne kuma bai bashi ikon ba saboda haka azumi ya fadi a kan shi sai ya ciyar amma azumin da za ka sha ka biya kamar azumin tafiya an sauwaƙe wa mutum in zai tafiya na ƙasar ya sha azumi an sauwaƙe wa mutum idan yana da lalurar rashin lafiya wanda rashin lafiyar mai iya gushewa ne ya sha azumi an sauwaƙe ma mace wanda in tana haila ta sha azumi amma ita ma za ta biya in watan azumi ya wuce an sauwaƙe ma mace mai shayarwa wanda ita ba ta bugar da nono lokacin da ba ta ci in ba ta ci ba ɗanta zai cutu to sai ta ci sai ta don ɗan ya samu nono lokacin da ta gama sai ta sai ta biya azumi to irin waɗannan su ne ake biya ma'ana duk laluran da ya kai laluran ba zai gushe ba to wannan in an yi azumin ba za a biya ba sai dai a dinga ciyarwa duk laluran da ya zama zai gushe wata rana za a biya kawai in lokacin ya wuce sai a biya
akan makalla yaya matsayin mutumin da yake kowane lokaci idan ya je sallah sai gaban shi ya dinga faɗi kamar ma sallar ba ma kamar sallar magariba da isha'i
shaidan ne yake sa mashi wasu wasi duk gaba duk faduwan gaban ya ci gaba da yin abinsa ya dinga karanta kula uzu bi rabbil falaq da bi rabbin nas yana danne zuciyarsa Allah ya raba shi da wasu wasan shaidan wasu ma zaka ga in ya zo alolan sai wasu wasu ya shiga masa ya ta alola har a gaba sallah goma da shi ma faduwan gaba ne shi in ya zo alolan ma da ya zauna sai sai ya ji kaman bai yi ba yayi kaman bai yi ba har a gaba sallah duk irin wannan mutum ya kauda kai wannan ita istighfari Allah da kama istighfari Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Fatih wa Muhammad kai ma sai man du'ai والهادي إلى صراط salatil fatihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah